الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركمو da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at ko taujihi na ilmul qira'at wasilatuhu ilmul qira'at wasilatuhu ko alaqatuhu bil ulumi al-lughawiyyati wato wash-shar'iyya wanda wannan shine jaman mu ko majalisin mu na 21 muna cikin suratu Ali Imran ayar da za mu tashi a kanta ita ce aya ta 39 kenan a cikin suratu Ali Imran a shafi na 55 a wannan taba'a ta wannan mushaf an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ko ba haka ba anna Allah yubashshiruka bi Yahya مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين wannan aya tana cikin ƙisar zakariya lokacin da ya ga nau'i na karama da Allah ya ma Maryam ko ba haka ba da ya ga nau'i na karama da Allah ya mata yana iske abinci a wajenta ya kuma san wannan abincin wasu ma malamai suka ce ya iske abincin sanyi lokacin zahi ya iska abincin zahi lokacin sanyi to duk da yake dai ba nasu ya tabbatar ba shi dai Allah ya ce waje da inda harizqa yana iska arziki kina abinci a wajen ta wato abinci arziki na kaga Qur'ani ya hudi amma mu nan don kana da abinci sai ka ce wai kana da wai kana da abinci amma baka da arziki dan adam akwai darga to da zakariya ya ga wannan Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba hunalika a wancan wurin ko hunalika a wancan lokaci an gane ko domin asalin huna ishara ce lil makan to amma ana ishara li az-zaman ittisa'an kamar da Imam Suyuti ya fada a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an hunalika da'a zakariya rabba a can ne zakariya wato ko a wannan lokaci zakariya tunda lokacin ya wuce ya kira ubangijinsa ma'ana ya roƙi Allah kenan qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace Allah ka bani zurriya tsarkakakka kaga zakariya bai ce ba an gane ko Allah ka bani ɗiya maza ko ka bani ɗiya mata ta bai yi haka ba bai hankalta ma jinsi ba kuma bai ce Allah ka bani ɗiya mata 20 ba maza 20 bai hankalta ma adadi ba bai hankalta ma wato abin nan ba an gane ko kenan ya hankalta ma dai tsarkakakku maza na ko mata mai yiwa ma sai a ce abin da karsawar ya roƙi Allah zurriya tayyiba bai ma roƙi mace ko namiji ba saboda Maryam mace ce sai ya ce innaka sami'ud du'a Allah kai ne mai jan addu'a mai karbawa kenan an gane ko yawwa sabanin munan zaka ga waɗansu sun sun ƴaƴa mata musamman ƙasashen larabawa saboda nan ne ake kawo sadaki mai yawa to wasu kuma sun sun ƴaƴa maza saboda nan da aka samu gawartaccen ƙatta masu aiki kowa yana hankalta ma abin nan irin ƙasar indiya kuma sun hison maza saboda mata na ke kaima maza sadaki can gaba cikin duniya akwai ƙasashe masu irin wannan al'ada wasu kuma sun hison mata saboda inda ya'ya mata ne masu kyau to kaga za a yi kasuwanci da su wasu kuma sun yi son aihuwa 'ya'ya maza saboda gidan mai kuɗi ne ko gidan masu sarauta saboda nan ne za a samu a samu magadi wanda zai gadi sarki ko kuma nan ne rabon gado da zakar da sulh hazzil umsayin sai Allah ya kyauta sai Allah ce to fanadatul malaikatu sai mala'ika ta kire shi wasu malamai sun ce nan jam'i ne na mala'iku amma mala'iki guda ake nuhi mala'ika jibril wasu kuma sun ce a sun kace a'a wato jibrilu yana tare da mala'iku da suka yi rakiyarsa amma shi ne magana sai aka ce fara da tuhul mala'ika bai yace ba da sakon da sun ka zo da shi guda ne kinan ko guda ya magana duk kamar su ne suka yi magana an gane ko to anan idan muka duba qira'at suke fara sabawa imamu hamza da imamul kisa'i da imam khalaf sun karanta fanadahu an gane ko ma'ana nan busu karanta ba nadatu suna na mala'ika jam'i ne kuma karawa da karau ya kare da ta'un mala'ikatu kenan matsayin jam'u taksir yake an gane ko kenan yana yiwa ya ɗauki na datu an hankalta ma jam'in yana iya ɗaukar ta'un domin mu'annas ne majazi akwai saɓari wajen malamai shin mala'iku maza ne ko mata to alƙur'ani kuma ya kore kasance wasu ‘ya'ya mata waje alul mala'ikatan ladina hum ibadun rahmani inasa su sun maida su mata kenan ka ƙur'ani bai yadda da wannan ba ko kuma bai yadda cewa a ɗauke su ‘ya'ya mata na Allah ba danganta su zuwa ga Allah shi ne an ka kore amma dai kasance su mata babu dalili shi ma kasance su kuma a ce musu maza babu dalili sai dai a bar su a matsayin halitta ce mala'iku in ka yi haka ka tsira ka tsaya inda nasu ya tsaya to kinan fanadatu a hankalta ma jam'in yana iya ɗaukar ta'un ba sani ko mun fahimta ba yawwa kuma fanadahu almala'ika nan bai ɗauki ta'un ba saboda mu'annas ne majazi in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 384 da safha ta 687 duka ya kawo bayani kan wannan aya an gani ko yawwa zaka ga bayani kan wannan aya fanadatul mala'ikatu fanadahu jibril kinan an samu qira'a ta abdullahi bin mas'ud ƙira'a ta abdullahi bin mas'ud duk da yake ƙira'a ce shadda ya karanta fanadahu jibrilu kina sai zamanto ta fassara cikin mala'ikun wanne ne yayi karanta da wannan kinan yace kinan ita wannan ƙira'a sai ta zamanto bayyanat qira'atu ibn mas'ud radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin anna al itlaq fi al lafz al am itlaqi da an kai da lafazi am an kace mala'ikatu على القراءة المتواترة إنما من باب إطلاق العام وإرادة الخاص كنا يرى نونا أنت عام ملائكو أما ملائكة قداء كنوفي أنغانيكو شكب أبو حيان التوحيدي أتكين تفسير سا أنغانيكو أه البحر المهيط يتي الظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة يعني أنه كظاهر اللفظين القرآني ولن سكت kirayi zakariya jama'a ce ta mala'iku li sigatin lafzi saboda siga ta lafazi na jam'i kenan an gane ko kuma yace Allah ya tura mala'iku zuwa ga qaumul lutu da ibrahim an gane ko kenan mala'iku suna iya zuwa ba sai guda ba yawwa yace to amma jamhuri inji Abu Hayyan wa zakara al-jamhur anna al-munadiya huwa jibril wahdahu wasun ce wanda ya kira jibril ne shi kadai wa ayyuduhu qira'atu abdullahi fi mushafi fa nadahu jibril wa huwa qa'im an gane ko kenan dai yayi taujihin wannan qira'a waɗanda suke ganin jama'a ake nufi ta mala'iku su kai kira ko kuma mala'iki guda ya kama magana su to sannan ya kama magana zamakhshari duk da yake mai mu'tazila ne ba a karbar bayanansa a cikin aƙida in ya karkata zuwa ga aƙida shi ta i'tizal yawwa kamar yace laraba suna cewa fulanun yarkabul khayl wani yana hawan dawakai amma doki guda ake nushi kuma kamar sun kafa hujja aidan da maganar inda Allah ce alladina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sun kace shine Nu'aym bin Mas'ud akwai dai maganganu wajen tantance wanda ya magana amma dai ana rufin an ce annasu ana rufin mutum daya kidan ko ka ce jama'an mala'iku sun ka kira shi a zahirin lafazi to in kuma ka dauki a'a ana nufin mala'iku amma guda ne yayi kira sai ya zamanto utliqa al'am wa urida bihi al-khas ko kuma a ɗauki a'a ya taho ne tare da mala'iku amma shi gudan shi ya yi magana amma da yake sako guda suke ɗauke da shi shi kenan kamar yadda ya ce fa'atiya fir'auna fa'atiya hu faƙula inna rasulu rabbil alamin a cikin shu'ara can kuma cikin tsaha ya ce inna rasula rabbika to kaga rasula nan mutum biyu ne an hankalta ma wato kalima ta rasul masdar ce amma an hankalta ma yanzu ta tashi daga masdar ta kuma suna shi sa an kace rasula rabbika can kuma rasulu rabbil alamin cikin shu'ara an hankalta ma shi annabi Musa shine asali ko ko a'a saboda sakon guda ne sai an kace rasulu rabbil alamin an hankalta ma asalin kalimar tana matsayin masdar ko kuma dama fa'ulun ita kalima ce wazani na wanda wani lokaci yastawi fihi al mufrad wal musanna wal jam' kamar yadda Allah ya ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ستمين وهم لكم عدو بيتي وهم لكم أعداء أكو نسو malamai sun kace yawa kamar yadda kuma waɗansu malamai suka ce abin nan a cikin suratu yunus inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim qala qad ujibat da'watukuma kaga bai ce da'watuka ba alhali cewa wa qala Musa annabi Musa ya ce amma kuma sai ce ujibar da'awatu kuma an karbi addu'a ku mutum biyu sai malamai sun kace saboda ɗan annabi Musa ya addu'a Haruna yana cewa amin amin kenan da wannan wasu sun kace ma mu ko bai karanta Fatiha ba in dai limai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kun kace amin to duk kun shiga ciki muna garewa yana daga cikin adilla na waɗanda sun kace in liman na karatu a bayyane kai ba ka yi da kuma ayar wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da kuma wa idza qara al imamu fa ansitu hadisi cikin sahih muslim to maganganu ne ba mu ce dole sai ka dauki wannan ra'ayi ba amma dai mun kawo dalilan waɗanda sun kai magana ko ba haka ba to fanadatuhul mala'ikatu ko kace an kawo ta un jam'u mudhakkaru salim ko fanadahul mala'ikatu a qira'ati hamza da kisa'i da khalaf saboda mi saboda mu'annas kin shi lafzi ne ba haƙiƙi ba ko kace mala'iki ya kire shi ko mala'iku wa huwa qa'imun shi zakariya kenan yana tsaye ina fata an fince ni an gane ko imamu qalun wanda rawi ne na nafi' da abu amr ibn al-ala da kisa'i da abu ja'far sun karanta wa huwa qa'imun wa huwa qa'imun yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a wurin ibada na al-mihrab ba irin wanga mihrabi ba da ake ma masallaci kamar yanzu a ce yanzu gidan liman a'a ana nufin mihrab nan shine wato wurin da ake yin sallah an gane ko yawwa don haka yanka ce al-mihrab a can tsari na wancan lokaci ana nufin wurin ibada muna ma da hausa sai a ce haraban masallaci mihrab din na sun kama da haraba to da wannan ne waɗansu malamai suka ce to kaji mala'iku sun kira shi wa huwa qa'imun yana tsaye to nuna yana tsayen nan yana nuna cewa ashe yana da kyau mutum yana da bukata ya tashi tsaye ya sallah da daddare wasu ma sun ce da daddare na amma nan da cikin qur'ani babu inda aka rubuta da daddare na an dai nuna yana tsaye yana sallah ashe sallah tana daga cikin abin da ake so mutum ya gabatar dan yayi addu'a to anna allaha yubashshiruka bi yahya cewa Allah yana maka bushara wannan matsayin tafsiri ne na kiran da sun kai mai domin da sun ka kira shi mai sun ka ce mai ban sani ba in an ce ka kira mutum to mi ka gaya mishi ka gado da ana bukata a san mi ka gaya mishi mun gane ko to a cikin littafin taujihul qira'atil ashr bil qur'an an gane ko sun ka ce annallaha yubashshiruka bi yahya imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta yabshuruka an gane ko yawwa sun ka ce to uh, yabshuruka kina Allah subhanahu wata'ala yana maka bushara sun ka ce kuma jamhur sun karanta yubashshiruka an gane ko su ne albaƙo ne kinan jamhur to ƙira'a ta jamhur sai an ka neman mata tamka nazir wanda ciki cikin alkur'ani an yi ittifaki akan karanta shi da shadda wajen misali fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana da kuma wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan sun nemi wurin da anka karanta dukkan qurra da mai shadda din kaga sun yi taujihin ta da alqur'ani kenan shi kuma a cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri والأحكام an gane ko na ustad muhammad al-doktor muhammad bin umar bin salim bazmul an gane ko yawwa ya kawo maganganu na waɗanda sun ka karanta فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين سنكتي وند يكرنتا يبشرك مثقلا شيني مثقلا ما يشد كينا فإنه من البشارة سنكتي كنا أكوي بمبنشي معنى كينا سوء وجنس دا آه قراءة دا تكرنتا آه يبشرك da kuma kira'ar da ta karanta yabshuruka ba ɗaya ne ma'anarsu ba kenan waɗansu waɗansu malamai ana ɗaukar su duka ɗaya na ba sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai sun ce a akwai bambanci to kenan waɗanda sun ce duka ɗaya ne ba za mu samu matsala ba wajen abin nan amma kuma waɗanda suka ce akwai bambanci shine sun ce ita yubashiruka daga bishara ne shi ko yabshuruka sun ce fa innahu minas surur Allah yana son kai farin ciki ina fata an fahimce ni yawwa kenan sai ta zama waccan bushara ce wannan kuma kai farin ciki shine ma'anar su to ko kuma yabshuruka bushara ce ta farko tunda in an ce da yawa ne suka faɗa mishi to lokacin da sun ka maimaita ta sai ta zanyo bashiruka tunda bishara in ta zama to daga bangare daban-daban kaga ta ƙara karuwa ba sani ko muna fahimta ba ko ya zama to a'a mala'iki gudana amma ya maimaita ta kenan na farko yabshuruka yubashshiruka kuma ya zama to yayi ta maimaita mishi wannan labarin ko bushara ta zama to a lokaci ɗaya ne aka maimaita ta koko a lokuta daban-daban anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah yana maka bushara da Yahya an gane ko wanda shine fara samun wannan suna a duniya Yahya don Allah ya ce lam naj'alahu min qablu samiya musaddiqan bi kalimatin min Allah wanda yana gaskata kalima ta Allah shine wa shine annabi Isa an gane ko kalima daga wajen Allah wadda ta zo daga wajen Allah shine annabi Isa don annabi Isa kalima ce wato ta Ubangiji ina fata an fahimce ni yawwa don ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min to sai yake cewa wato أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا كما شوغباني شيني سيد دقا سادة يسودني أسلين شي سيد وحصورا وسنك تي حصورا شيني متمن دبي إزوما ماتا akwai wannan fassara domin kalma ta alhasru tana nufin alman'u to wasu malamai suka ce hasuran shine mutumin da bai zo ma sabon Allah ya wato wanda ya kame kanshi daga sabon Allah to ga fassara kuma tahi domin sifanta mutum da bai zo ma mata don saboda suna ganin cikin bani isra'ila akwai ruhbaniya na amma wannan ba yabo bane da a ce mutum bai zo ma mata bai haihuwa ai gara a ce yana haihuwa an gane ko eh yawwa wa nabiyyan kuma annabi ne min as-salihin daga cikin bayi na gari kenan wanda ya nuna annabi ne to amma an ce nabiyan ba a ce min al-anbiya ba ya kamata a ce nabiyan min al-anbiya ba min as-salihin ba wasu malamai suka ce to kenan nabiyan min al-anbiya ya ake nufi waɗansu malamai suka ce a'a ba nabiyan min al-anbiya ba min as-salihin ne daga cikin mutane na gari saboda su ma annaba mutane ne na gari sai dai mutane na gari mataki mataki na kamar yadda annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ai as-salihin mataki mataki ne ba mataki na ƙasa yake nufi ba tunda shi manzo ne ina fata ana fahimta ta yawwa annabi Ibrahim ya roki wannan yace rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin kaga kun shine daga cikin ulul azmi min ar-rusul wa nabiyyan min as-salihin annabi ne daga cikin wato annabawa ko kuma cikin nagari ma tunda shi annabi ne kenan yana daga cikin manya daga cikin na gaba mun fahimta yawwa to abinda za mu ƙara wajen annallaha yubashshiruka ibnu amir an gane ko da imamu hamza sun karanta innallaha innallaha sai dai in muka duba shi hamza uh, imamu hamza yana daga cikin wanda sun karanta yabshuruka kenan sai zama to inna allaha yabshuruka shi kuma ibnu amir tun da yana daga cikin wanda sun ka karanta yubashiruka sai zama to inna allaha yubashiruka an gane ko to amma menene bambanci tsakanin qira'ar da tayyima alhamza fatha da wadda tayyi mata tayyi mata kasra muna ganewa ko yawwa sai sun kace ita ƙira'ar da ta karanta da inna allaha yubashshiruka kenan ƙuri abi kasril hamzati a cikin littafin abin nan qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr sun kace an karanta bi kasril hamzati ijra'an lin nida'i majra alqawl saboda an dauki cewa an nida'u da shi da magana duk abu guda ne ƙala innahu kaza ko nada innahu kaza tun da shi annida'u ya tadammanu alqawl masalan in dai da lafazi aka yi shi koko aw idmar alqawl wanda mazhaba ta cewa ana ɗauka annida'u a mai mu'amala ta alqawl magana ce ta yan kufiyuna amma malaman basra su sun ce a'a an dai ɓoye alqawl idmar an kai don su busu da ana hada su ɗaya ba tunda ana cewa ya kira shi da baki ko ya kira shi da hannu ai kana kira mutum da hannu to duk da yake galibi dai inda ya kira aka yi zance an san dai da baki ne kenan sai zama to wajen malaman basra fana fana abin nan fanadatuhul malaika ko fanadahul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab inna allaha yabshuruka kenan qala inna allaha yabshuruka a qira'ata hamza shi ko ibnu amir qala inna allaha yubashshiruka sai ka kaddara ta amma wajen malaman kufa baka bukatar sai ka kaddara muna gane wannan ko yawa sannan an yi qira'a da anna allaha yubashshiruka wanda mun faɗa wato kenan ita ce qira'ata wato jamhur ban sani ko mun fahimta ba yawa shine anna Allah yubashshiruka qira'ata ibnu amir da hamza sauran kuma sun karanta inna Allah ibnu amir da hamza sauran kuma sun karanta anna Allah to qira'ata anna Allah yadda za a taujihin ta shine wato abin nan wato an shahi harful jarri kenan fanadatuhu almalaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab bi anna Allah yubashshiruka an gane ko yawwa shi ne abinda za a iya ɗauka an shahi harful jarri bi anna Allah yubashshiruka to duk inda dai an kaje an kai da an ka dawo yana nuna Allah subhanahu wata'ala ya yi masa bushara ta fuskar mala'iku suka zo suka isar da sako mun gane wannan ko yawwa to da an ka ce Allah yake masa bushara ai mala'ika an ka ce ta kire shi to kuma me yasa an ka ce Allah yana bai bushara domin sun isar da mi sun isar da sakon Allah ne eh kada mu zamanto abin nan to in mun kadiba kuma ifqalatil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasihu isa ibn maryam ko ba haka ba inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu isa ibn maryam imamu hamza da kisa'i an gane ko wato sun karanta iz qalatil mala'ikatu inna allaha yabshuruki to mun faɗa dai akwai wasu ce akwai bambanci wasu ce babu bambanci kamar da muka faɗa wajen fanaratul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka sun kace bashara daga bishara ne yabshuruka kuma daga wato asrur ne Allah yana sanya ma farin ciki an gane ko duk dai zaka iske dai ma'anar abubuwan suna kusa da juna ban sani ko mun fahimta ba yawwa kafin mu je aya ta gaba akwai wata aya da mun kai mantuwa can baya wajen la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah waga aya Allah ya hana mu'minai su rike kafirai masoya min dunil mu'minina su bar mu'minai wanga shine ake ce ma mawani i'tibar mafhumil mukhalafa ba wai ka riki ba wai ayat tana nufin ba ta hana ka riƙi kafirai masoya ba tare da ka hada da muminai ba don kamar zahirin ta yana nuna la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina bai halatta ba ga muminai su riƙi kafirai masoya su bar muminai kenan ba tare da sun hada ba ba tare da an hada ba a'a wasu na gasu suna iddia'in musulunci amma ba su da wani aboki musulmi idan ka gana akwai matsala alama ce ta munafinci ka ce kai kana son mutane kana tare da su sani ko muna fahimta ba amma kuma babu wata soyayya tsakanin karkai da su sai in maslaha ka ta tashi to wannan alama ce ta munafunci to nan ba tana nufin ba a'a in ka hada soyayya ta muminne da kafirai ya halatta bai yi ba muminne kawai zaka kauna wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata wannan fa laysa min Allah fi shay'in to bai daga cikin Allah daga komai illa an tattaqu minhum tuqa ma'ana bai daga cikin umurnin Allah illa an tattaku minhum tuqa sai in kun ji tsoron su to imamu yaqub ya karanta illa an tattaku minhum wato taqiyya an gane ko to shi yasa wannan tana yawa in ka jira ya karanta illa an tattaku minhum taqiyya kakka abin nan kuma ba waccan taqiyya irin ta in shi'a ba eh sai in kun ji tsoro cutarwa to kuna iya ku hada musu abin da za ku rabuwa lahiya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina fata an fahimta yawwa to wannan ya kamata a yi taujihin ta duk da mun ketare ta sai ga ya kamata a yi bayanin wannan saboda shi ilmul qira'at matsala ta yanzu da duniya ta haɗe yana yiwa ka je ta qira'a ko cikin internet ka zo ka nuna ba gaskiya bace muna kira zuwa ga ɗaliban ilmi a yi hattara a yi hattara a wannan yana da hatsari kwarai da gaske to ayar da za mu tashi akan ta ita ce fatar Allah subhanahu wa ta'ala idza qada amran fa inda ma yaqulu lahu kun fayakun aya ta 47 a cikin suratu ali imran bayan an yi ma maryam bushara da da an ce ismuhu al-masihu isa ibn maryam kadiba cikin ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun babban sunan shi shine isa ya an kai an ka fara da al-masihu sannan biyarsa a cikin yabi suna al-masihu sun ka ce li annahu idza yamsahu al-marda fayubra'una ya shafe su su warki wasu ka ce li annahu yamsahu al-ard zai kewaye kasa lokacin da zai sabko ko ko dama yana yawo ne a duniya dan dama in Allah ya maka baiwa musamman ta ilmi in baka andiya ba za ko ta abin nan baiwa ta ilmi to ko ta annabta galibi da waya a barka ka zama wuri daya tunda za a yi ta neman ka na a kashe ka ko a cutar da kai ko a daure ka an gane shi yasa annabi isa ya ta yawo to a ƙarshen duniya kuma zai yawo in ya sabko kamar yadda aqida ta sunna ta tabbatar to me yasa an ka fara da almasih ba fara da isa ba an gane ko tun daga ka'ida babban suna kamata a fara da shi a ce isa almasihu sai an ka ce almasihu to shin shi masihu sunan me yasa ba a fara da isa ba akwai maganganu na malamai tun da isa shine suna almasihu ai yana iya ɗaukar sifa an gane ko ibnu maryam kuma shi ma kaga almuhimmi akwai magana dai wajihan fi dunya wal akhirah yana da daraja a lahira shine wajihan daga alwajhu na domin ashrafu shay fil insan ashrafu a'da al insan alwajh mafi daraja daga cikin abin nan wasu abin nan gaban dan adam huska amma nan sai a ce az-zahira ashrafu a'dha'i al-insani az-zahira domin al-qalbu huwa ashraf ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb saboda kullu akwai yan kakali jiran ɗaya suka yi a hudun abu su samu wurin kutsawa sai ka gane su sun yi kul to wa minal muqarrabin yana da cikin wanda za a kusantarwa kaga ƙarshen suratul waqi'a da yace abin nan fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im to shi ga nasu ne tabbatar da annabi Isa shi yana cikin su wa yukallimun nasa zai yi ma mutane magana an gane ko fil mahdi a lokacin da yake cikin tsumman goyo na ana nufin tun da fi'ili mudari'i yufidul hal wal istiqbal lokacin da ake magana ba a ma haife shi ba mun gane ko yawwa amma nan ana nuna zai yi magana kuma tabbas tun da abinda Allah ya ce na zai tabbata to kuma ya tabbata in ka dauki suratu maryam gashi nan qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kuma ka cewa sun kai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya wa kahlan sannan zai ma mutane magana lokacin da ya kama girma shine kahlu kahalu wasu suna cewa daga shekara 33 yake farawa zuwa abin da ya sama an gane ko wa min salihina yana daga cikin annabawa zamu ce ko na gari amma kololuwa tunda ai Isa shi daga cikin ul azmi na rusul kamar yadda malamai suke bayani to wa kahlan din nan shi yasa waɗansu malamai suka ce to annabi Isa yayi zama jinjiri sannan kuma an ka ce kahlan sai malamai suka fitar da mas'ala biyu mala abdullahi mas'ala ta farko mas'ala ta aƙida mas'ala ta biyu ita ma mas'ala ce ta aƙida to bari mu fara da guda ta farkon shine cewa lokacin da an ka ɗauke annabi isa aka yi sama da shi bai kai ka halan ba bai kai bardi ba kawai da suke cewa bardi waɗansu bardi suke cewa an gane ko to kenan wannan yake nuna cewa da ayoyi da hadisai da suke nuna annabi isa zai sabko kenan wannan lokaci zai sabko ne ya zan kahalan tun da lokacin da an ka ɗauke shi bai zan kahalan ba kuma allah ya bada labarin zai yi mi zai magana kahalan kuma an ɗauke shi kenan ya nuna sai ya dawo ya yi magana yana matsayin wannan kahalu mun gane da kyau to wadda matsala ce zuwa gaba in allah ya samu kai gare ta zamu iya yin bayanin ta waɗanda suke nuna annabi isa wanda ganin annabi isa ba zai dawo ba wannan ba gaskiya ba ne tun daga hadisai ne mutawatirai da kuma ayoyi da suke ishara zuwa ga wannan mas'ala ta aqida ta biyu shine cewa an kace fil mahadi shina cikin tsumman goyo muna ji da kyau wa kahlan da kuma lokacin da zambarde in ka diba cikin as'ilatul qur'an al majid wa ajwibatuha ya kawo cewa da wannan ne malamai sun kafa hujja annabi isa ba Allah bane domin ba yi wa Allah ya zan jariri sannan kuma Allah ya girma shi Allah subhanahu wata'ala la yatrau alayhi at-taghyir to shi yasa wato nafsi na alqur'ani in babu istinbati kawai bai wanda zakai ka wuce shi yasa kayan ayi na a ce a gabatar da bayani yan uwa a rinka binciken littattafai musamman wanda suke kula da istinbati cikin alqur'ani da kuma kula da fitar da shubuhohin da ake faɗa da kuma yadda za a raddi kansu in ba haka nan ba sai da wanto kawai kayi lafazi na kayi fafafafa ka kari da an je hoto shubha shikenan an maida ka makaranta Allah ya kyauta. Qalat rabbi anna yakunu li waladun tace Allah ya za'i in samu da ko walam yamsasni bashar alhali kuma namiji bai taba shafata ba ba tana nufin taba jikinta bane take nufi ma'ana ba taba abin nan ba kaga nan massa fi'ili ne wanda yake abin nan mai idghami asalin shi masasa ne to akwai halat fakkul idgham wannan tana daga cikin su da an kai mishi jazma gashi kuma an yi abin nan sai zaman to an yi mishi jazma kuma ya haɗu da nunul wiqaya to sai ai fakkul idgham walam yamsasni kaga an hidda idghami kuma in ana iya barin shi walam yamassani sai ya zama to ba ai abin nan ba saboda fatha tana da takhfifi qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha' sun ka ce a'a ko mala'ikin da ya magana da ita tunda if qalatil mala'ikatu nan ba ko zaman to jibril ko zaman to mala'iku bayani ya gabata akan wannan qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha suka ce a haka ne al'amarin Allah yake yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama Allah yana halittar abin da ya ga dama in tabihu ana akwai mas'ala kafin mu je wajen taujihul qira'a shine cewa kissa annabi Yahya da Zakariya sai ce mi yace qala kadhalika Allahu sai ce mi yaf'alu ma yasha kaga wajen kissa annabi Yahya sai ce yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya gada ma fi'ili na fa'al am ne amma a kissa annabi Isa sai ce mi yakhluqu ma yasha bai ce yaf'alu ma yasha ba dan saboda a nuna wato kissa annabi Isa shubha a cikinta shi yasa sai an kai amfani da fi'ili na halitta a nuna maka shi halitta ne to idza qada amran idan Allah ya niyyar zartar da wani hukunci fa inna ma yaqulu lahu kun Allah yana ce mishi kun ko fa yakun sai ya kasance haka ne ko ba haka ba yawwa to in muka duba sai malamai sun kace wato imamu ibnu amir ya karanta kun kasance fayakun sai ya kasance amma sai ya manunin fata fayakuna inda za a wuce da sai zamanto fayakuna za a karantawa amma wajen tsayawa duka ba a gane bambanci ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sauran ƙurra kuma sun karanta kun fayakun sun ka ce to waɗanda sun ka karanta bin nasbi da nasba jawabun ne ala lafzi kun jawabi ne na lafazin kun domin kun amrina an gane ko to jawabi kuma na amri akan lafazin shi mushtabih bil amri al haqiqi wala yasihhu nasbuhu ala jawabi al amri al haqiqi an gane ko domin kamar ya yi kama da umarni ne amma ba umarni hakiki ba kamar ka ce itini fa akrimaka kaga kun fa yakuna su sun kaci ba a ɗaukar shi amur hakiki saboda wanga kun ɗin ba irin an jima abu magana ba irin wanda zai karɓa mun gane ko kamar ba yadda ake ma ɗan adam magana ba haka ake yi ma abubuwa magana amma wannan in mun ɗauki aƙidar ta ahli sunna babu wata hujja akan shi saboda Allah yana ma abubuwa magana ko da ba dan adam bane kuma suna fahimta daga Allah an gani ko yawwa shine abinda sun ka kasance to sannan su hujjarsu sun ka ce to kun kasance fayakunu sai kasance sun ka ce akwai sabani tsakanin abubuwan ne shi yasa sun ka ce ba jawabin shine hakikatan ba saboda lokacin da abu babu shi nan ko ba haka ba da an kace mai kun sai ya kasance kenan kaga yanzu matsalar take faruwa ba shine a cikin wancan fi'ilin ba domin itini kai din da ya anka ce ka zo fa akrimaka kuma kai ne za a girmama kenan kaga fa'ilin duka guda ne amma kun lokacin da babu shi ba shi bane tun da can da babu shi fa ya kuna sai ya kasance sun kace sun kace ba hakikatan bane ban sani ko mun fahimta ba ran sun hankalta ma wannan to shi ko sauran sun karanta kun fayakun sai zaman tonan fi'ilin marfu'ina an shahe mishi wato mubtadakin shi kun fa huwa yakun sai gashi ya kasance na fatan cin ko ko huwa yakun shi yana kasancewa na fata an fahimci fa huwa yakun sai ya kasance kenan a hankalta ma gashi nan yana kasancewa har ya cika ya kai karshe to kaje da an kai taujihin wato wannan ƙira'a ta ibnu amir da ƙira'a ta jamhur mun gane wannan ko? to sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ko ba haka nan bane idan muka duba imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani ko ba haka ba da imamu asim al-kufi da imamu yaqub al-basri sun karanta wa yu'allimuhul kitaba nan akwai damiri wanda zai koma zuwa ga Allah Allah zai sanar da shi littafi an gane ko to sannan kuma qira'a ta sauran da mu kawo ba su ko sun karanta wa nu'allimuhu alkitaba bin nun za mu sanar da shi littafi ba sani ko mun fahimta ba to wasu sun kace littafi na at-taura wasu sun kace a'a at-taura da injila ba sani ko mun tabin ya ce wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil kenan sai da mutum an kace al-kitaba da at-taura da injila ake nufi an sake fayyace suna wasu sun kace a'a wa yu'allimul kitaba alladhi sanar da shi ilimin rubutu sai da manto taurata wal injil kaga wani karatu na daban tun da rubutu daban a taura da injila daban maganganu ne na malamai in ka ji wani malami ya faɗi magana kakai saurin cewa kuskure ne ce me dalilan shi kaga sai a duba a gani magana da ya faɗa in magana ce wanda ana karɓar ta saurin gaugawa cewa abu kaza kuskure ne yana daga cikin abin da ya afka mu cikin matsaloli masu yawa saboda abin da baka da ilimi akan shi ko baka kware ba kamar ganin kanka kai ka fahimci abin shi yasa kake cewa kuskure na kenan kamar kana ganin kai ka kai geji cikin wannan abin tunda baka tambayi dalilan mutum baka ce kuskure yake kenan kana nuhin kai ka san duk abin da ke da alaka da abin eh to kaga wannan kuskure da a yadda da cewa to a baka dalilai in an ka baka dalilai kaga in ka gamsu sai ka karba in baka gamsu ba kuma ba dole bane eh amma cewa kuskure ne kawai kai shuru ka ta yakka ka ce kai baka da wani abu kaga wannan kuma abu na wanda yake mai sauki kowa na iya yi eh yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara da wannan to ya za mu taujihin wayo allimuhu da wani allimuhu in muka duba cikin taujihin ƙira'at al'ashir bil qur'an a safha ta tamanin da hudu sun kawo waɗanda sun karanta wayo allimuhu sun kace almadaniyani suna nuhin nafi da abu ja'far wa asim da asim wa yaqub da yaqub wayo allimuhu sun ka karanta sauran kuma sun karanta wani allimuhu ya an ce sauran kinan waɗanda ba a kawo su ba anan ita ƙira'a ta ya'un an hankalta ma siyaki sun ka ce an kafa mata hujja an yi taujihinta da alkur'ani da siyaki domin siyakul ghaiba ne min qawlihi inna allaha yubashshiruki an gane ko ko yabshurki a waccan ƙira'a da mun ka kawo wanda yake ita ce wato ƙira'a yabshuruki bi kalimatin min husmasihu isa ibn maryam an gane ko yawwa ƙira'a ce wato ta hamzar kisa'i almuhimmu tun daga na an ka fara magana da suna Allah Allah yana mata bushara kaga nan ba a kawo damirul khitab ba damirul ghaiba ne ma'ana tun da an kawo Allahu yubashiru ki damirin da ke yubashiru huwa yubashiru dan kawo ne ce ina damiri shi ki da kuma qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha'u yakhluqu ai huwa yakhluqu ma yasha'u to sai ce wa yu'allimuhu kaga kenan wa huwa yu'allimuhu dan mu gane taujihin yadda za a taujihin qira'a ne to ita ko qira'ar da ta karanta wa nu'allimuhu an gane ko ita ma an kafa mata hujja da siyaki an gane ko siyaki siyaki shi kuma as-sabiq ba al-lahiq ba muna gane ko yawwa sun ka ce can cikin kissar Allah ya ce zalika min amba'il ghaibi sai ce mi nuhihi ilaika kaga cikin duk kissan da an gane ko sannan an ka ce wa nu'allimuhu ba sani ko mun fahimta ba to kinan sai ya zamanto duka kowace daga cikin qira'a a alqur'anance tana da abin da ya tabbatar da wato taujihin ta mun gane wannan da kyau ko yawwa da haka da kyau dalibin ilimi in ya ji magana ta ilimi ya tsaya ya saurari dalilai kada ya gaugawa ya ce bai yadda ba da kaza ko bai yadda da kaza ba to to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kadiba cikin kafin wannan kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 862 ya kawo bayani karkashin wannan an gane ko wajen wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ba sai mun kawo bayanin mu don saboda an yi taujihin kenan dai mun ba mutum masdar wurin da zai kuma ya ƙara samun bayani don ilimi yana buƙatar ka san masadir da maraja da kuma alqawaidul ilmiya da kayfiyatu ta'amul ma'an nusus to ayar da ta zo bayan ta ita ma tana dauke da wani bayani da ilmul qira'at wa rasulan ila bani isra'ila malamai sun yi sabani wajen i'rabin rasulan ana gariya ko tunda rasulan ya zo mansubi bai zo ba da raf'a rasulun kowar rasul ina da bukatar sai an yi taujihinsa to in ka diba cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun zaka gani amma in ma ka dauka wa naj'aluhu rasulan dan ya ce qala inni abdullahi atani alkitaba satimi wa ja'alani nabiyya kaga ja'alahu to kara dai kaddara duk abin da ya zamanto munasib ba dole bane sai ka dauki na wanda wani ya faɗa ya zamanto dai bai saba ma alkur'ani ba wai saba ba sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda wani nan da ake samun matsala gare shi ila bani isra'ila kaga wannan ya nuna an tura annabi Isa ne zuwa ga bani isra'ila don haka tallar kiristanci ga ga baki dan Afirka babu dalili akan shi babu inda Allah ce ya tura annabi Isa zuwa ga mutanen duniya har yanzu ana kalubalantar manya-manyan kiristoci duniya ba su da amsa akan wannan an gane ko dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ka turo zuwa ga mutanen duniya gaba daya to kuma Allah ya ce ma arsala bi rasuli illa bi lisani qaumi kaga duk annabawan saura da yare to su kansu turawan faransa ba da yare annabi sa suka magana ba haka turawa na ingila da na america balantana kai dan afirka amma an watsa bibil ta ingilishi da ta faransanci duk an watsa ma duniya shi yasa yahudawa suna da tasiri game da turai saboda turai tana bin addinin annabi isa shi kuma annabi isa cikin bani isra'ila yake mun gane ko yawwa to da haka ai hattara ba a ɗaukar nassi hakan ga a ce a ita tahiya sai ce anni akhluqu lakum min at-tini ni ina halatta muku ina halitta muku nan khalaqa ya amfani da khalaqa amma yana nufin surantawa eh min at-tini daga wato tabo ko tabo ko yumbu ko ba gani ba yawwa min at-tini ka hay'ati at-tayri kamar tamkar tsuntsu an gane ko to kafin mu je wajen taujihin qira'at kin bari mu fara da inda anni akhluqu lakum min at-tin imamu ibnu kathir al-makki da imamu abu amr ibnu al-ala sun karanta inni an gane ko ba anni ba sun karanta inni akhluqu lakum min at-tin afwan imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta inni akhluqu lakum min at-tin ko inniya za a ce saboda akwai fathul ya inni akhluqu lakum inniya akhluqu lakum ba anni ba to menene bambanci tsakankanin wannan sai suka ce waɗanda sun ka karanta an gane ko inni akhluqu lakum ala idmaril qawli ay fa qultu inni akhluqu lakum min at-tin aw al-istinaf ko ko ta zama to magana ce ta daban tine inni akhluqu lakum min at-tin bayan ya faɗi qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan kuma ya faɗi wata magana ta daban an wato inni akhluqu lakum min at-tin to su ko sauran qurra sun karanta da wato abin nan da fathul abin nan anni akhluqu lakum min at-tin an gane ko da fatha malaman da ke taujihi na abin nan sai sun kace badalun min anni qad ji'tukum tunda dama anni ta gabata to wagga anni badalin ta na domin tunda ya ce musu ya zo da aya to wannan ayar gata ya fara bayanin ta anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr ina muku ina wato kera muku ma'ana kenan min at-tin daga cabo ka hayati at-tayr ko ba haka ba ka hayati wato at-tayr imam abu ja'far an gane ko ya karanta ka hayati at-tayr imam abu ja'far sauran sun karanta zaka hay'atul tayr at-tayr suna ne na tsuntsu alam yaro ila at-tayr kinan jam'in su ne jinsin tsuntsaye to yace to shi ko ne sai ce anni wato shi Abu Ja'far sai karanta kenan inni akhluqu ko inniya akhluqu lakum min at-tin ka hay'atul ta'ir shi kuma ta'ir tsuntsu guda ne ko ba karan bane sai an ka ce a'a al jinsiya ce muna ganewa kenan nan jinsin tsairi ake nufi kenan da qira'ata jamhur da ta abi ja'far duk abu guda ne yana ɗauka ƙasa ya kwaɓa ta ya ce ga tanan ka hayatu tsari kamar tamkan tsuntsu fa ya kunu tsairan bi iznillah ko ba ka nan bane imamu nafi' da imamu abu ja'far da yaqub sun karanta fa yakunu ta'iran kina na an samu ƙarin mutum biyu bayan abu ja'far ga na biyu din fa na farkon abu ja'far shi kadai na ka hay'ati ta'iri amma fa yakunu an gane ko ta'iran to sai zaman to abu ja'far ya samu nafi' tare da shi da imamu yaqub fa yakunu ta'iran bi iznillah sai zaman to tsuntsu da izinin wa da izinin Allah an gane ko yawwa sannan kuma ya ce wa ubri'ul akmaha kaga wanda ya nuna maka ba shi ke yi ba don ba shi ne Allah ba sai ce bi iznillahi inda shi na sai ce mi bi izini da izini na sabanin can cikin suratul ma'ida bi izini ne amma na Allah ne yake magana إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني نا الله نيكي مغانا نانكو أنا بيسا نيكي مغانا دي سنبا الله بني ستي بإذن الله to mun ka ce nassi ba mu hankalta mu yakin shi da abubuwan da suke da alaka da shi yan uwa kamar za mu yi asarar fahimta alkur'ani mun gane ko wa ubri'ul akmaha yace ina warkar da al akmaha wasu sun ce makahu wasu sun ce a'a al akmaha shine mutumin da an ka haifa bai da ido saboda ya yi zama mu'jiza don da in mutum matsala idan sun samu ana iya samun likitan da zai abin ga amma wanda an kai shi makahu ai shi kenan an huce karhin likita don a gane mu'jiza ce yace to wal abrasa da mai ciwon kuturta har yanzu ciwon kuturta bai da magani a duniya sai dai a baka magani ya tsaya bakin inda ya cika amma dai a ce mutum na kuturu yanzu ya warke har yanzu likitanci bai samu wannan ba don a nuna maka mu'jiza ce yace wa uhil mauta bi idnillah kuma ina rayar da matattu inji annabi Isa bi idnillah amma da izinin Allah wa unabbi'ukum kun ina ba ku labari bima ta'kuluna ga abin da kuke ci an gane ko yawwa bima ta'kuluna da abinda wato kuke ci ko yawwa wama tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuke ajewa a cikin wato gidajenku yawwa da abinda kuke ajewa a cikin gidajenku tunda kaga bai ga lokacin da suke yi ba suke aje shi ba buyutikum warsh wanda rawi ne na nafi da abu amr ibn al'ala al-basri da hafs da abu jafar da yaqub sun karanta buyutikum sauran kuma sun karanta biyutikum amma nan babu sabanin ma'ana wasalin na ɗaya canza yana ba su labarin abinda sun ka aji a cikin gidan gidajen su inna fi zalika sai ce mi la ayatan lakum in kuntum mu'minin lalle akwai aya gare ku a cikin wannan in kun kasance mu'minai to me yasa ce aya ya kamata ce la ayatan tunda ba abu guda bane ko ba ka bane ya kamata ya ce la ayatin saboda nan jinsin ayoyi yake nufi at-tankiru huna lit-tanwir ko kuma yufidu taksir to bari mu karasa kissa tun da dai lokacin yayi kusa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura yace ina gaskanta abinda yake gabana na at-taura kenan ko wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo in halatta muku nan malamai sun kace ba'd alladhi hurrima alaykum sashan abinda an ka haramta muku wasu abubuwa can cikin shari'a ko an haramta cikin shari'a annabi Isa sai Allah ya sauƙaƙa musu wasu sun kace a wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ba'd bi ma'ana kull zan zo in halatta muku duk abinda an ka haramta muku to wannan wannan ko cikin tafsiri ana samun ta amma wannan tana da hatsari kwarai da gaske saboda da wannan ne kiristoci yanzu cikin cikin bible yanzu ta zamani waɗanda na baya-bayan ga za ku sun kace annabi isa da ya zo mubtilan an gane ko na musal qadim ya ɓata dukkan shari'ar da ta gabata kenan ma'ana duk abin da cikin attaura an haramta shi ya zan mi ya zan halat to kaga in sun ka rike da wagga aya kuma sun ka ce wasu malamai sun ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum ay kull allazi hurrima alaikum to kaga kenan sai zamanto duk abinda an ka haramta cikin at-taura cikin injila an yi an halatta shi da wannan ne malaman cocin su suke halatta musu komi da komi da shi sun ka halatta jinin yan afirka da shi sun ka halatta jinin kasashen duniya da an kai ma mulkin mallaka da shi sun ka halatta kato ma yanzu sai ai an ce abin ga kato shi armi kato ai kai malam dan adam in shina son banna hatsari na mun gane wannan yace to kuma waji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku da eh, abin nan wali uhilakum ba'd alladhi eh, ba'd alladhi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga wajen ubangijinku ko fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoro Allah ku abin nan nawa sannan kafin mu karkare bayani tun da lokaci ya matsu wajen ƙira'a ta abi ja'far da nafi' da yaqub ibn sai ce fa yakunu ta'iran to kaga ta'iran nan babu alifu alifu wallam ko ban sani ko mun fahimta ba to nan ai babu al balantana a ce mi balantana a ce al jinsiya ce to yanzu ya za a taujihin wannan zaka i taujihin shi da abubuwa guda biyu muna ganewa na farko ka ce waccan kira'ar ta ce fa yakunu tsairan tunda tsairan ismul jinsi ne na tsuntsu kina ita fassara ba guda ake nufi ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to to sai dai waɗansu sun ka ɗauki cewa a'a guda ne ake nufi ma'ana sun ka ce annabi isa bai halitta ba cikin tsuntsaye illal khaffash an gane ko khaffash sun kace shine wato abin nan jemagi kun san jemagi yana kama da dan adam kidan kaga akwai mu'jiza cikin halitta shi ina fata an fahimce ni yawwa to kaga shi an karanta munakkar dole sai an zamanto ko dai a yi taujihin waccan kira'a da waccan kira'a ce waccan ta fassara shi ko kuma a ce a'a nan da ya ce fa yakunu ta'iran annakira littanwi'i wa takfir domin nakira tana iya zakuwa tana nufin mi tana nufin abu mai yawa wa qul amantu bima anzalallahu ala ramma wa qul amantu bima anzalallahu min um falidhalika fadda واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب تو كتاب النبي نكرا تو لتاي قرآن الله سأكر من كتب الله أكمه a alkur'anance masai kuma fahimta ba to dole ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to madalla to nan da ya ce kuma wali uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum sace fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a mas'ala ta karshe wadda zamu faɗa saboda lokaci ya karato shine cewa yana daga cikin ayoyin da ake ma yan qur'aniyu na raddi a alqur'anance abinda duk annabin da Allah ya turo ya halatta to da izinin Allah ya yi shi abinda duk annabin Allah ya haramta da izinin Allah ya yi shi domin asalin haramtawa da halattawa ibada ce kuma shi annabi ba za a bauta mishi ba wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ay ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun ko ba haka nan bane to wannan kenan to kaga idan haka nan ne qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu azina lakum am 'ala allahi taftarun wannan suna nuna haramtawa da halattawa nawa ne to shi annabi isa sai ce wali uhilla lakum bai ce wali ukhbirakum anna allaha ahalla lakum ba ni na zan halatta muku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin suratul a'raf sai an ka faɗi wannan alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban عندهم في التوراة والإنجيل كما كان بني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات كاغا ويحرم عليهم الخبائث يعني كتي منزو يحل ينا على التاوى تو أي بيتي با ويخبرهم أن الله أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث دان أنونا مكا دو أبن دا منزو يفتا دا إذن وايكي فتشي دا إذن الله دو أبن دا حرمتا دا إذن وايكي حرمتاوا saboda shi manzo ba abin bauta bane to kaga yan qur'aniyuna gashi nan a alqur'anance an samu nassin da annabawa suna iya halatta suna haramtawa amma da izinin Allah wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab da sauran ayoyi da suke bayani kan wannan Allah ya nuna mu na gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ba ku ba mu ikon lisantata nan za mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته